الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a hudu ga watan juma'a na afira hijiratuman hudu ga watan rajab hijiratuman zan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya dace ma 28 ga watan biyu shekara ta 2020 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad wuni ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata wai dangane da cewa abu ne sananne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa haramun ne mumini ya yi burin mutuwa kamar yadda maza Allah ya ce in har rashin lafiya ta yi rashin lafiya tsanani ya yi tsanani mutum ya kosa da rayuwa iya abin da zai faɗa shine zai ce ya Allah ka rayar da ni matuƙar rayuwa ita ce tafi alkhairi gare ni ya Allah ka karbi rayuwa ta idan mutuwa ita ce ta fi alkhairi gare ni an gane kuwa Allahumma ahayni ma kanat alhayatu khairan li wa tawaffani idha kanat wafatu khairan li aw kama qala shine dan gwa yake cewa addu'ar da Annabi Yusuf alaihi salam yayi wanda Allah ya hakaito mana a can cikin suratu Yusuf da yake cewa tawaffani musliman wa alhikini bis salihin shi yin wannan addu'a zai iya shiga ƙarƙashin gurin mutuwa wannan addu'a ba ta cikin gurin mutuwa tawaffani musulman kenan in lokacin mutuwa ta tayi ya Allah ka karɓi rayuwa ta halin ina musulmi ma'ana mai mai wuya da ji da bi da kaɗai ta ka a cikin ibada wa alhikini bis salihin kuma ka riskar da ni wato da bayi waɗanda suke nagari kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ringa yin wannan addu'a yake cewa bin rafiƙil a'ala bin rafiƙil a'ala ya Allah ka haɗa ni da jama'a mafi ɗaukakar jama'a a lokacin da ya zo mutuwa don haka dai ita wannan addu'a kenan ba ta daga cikin gurin mutuwa roƙo ne mutum yake in lokacin mutuwar shi ta yi Allah ya azurta shi da kyakkyawan ƙarshe shine mutum ya mutu a matsayin musulmi shine ce tawaffani musliman wa alhikini bis salihin ya Allah ka karbi rayuwata halin ina neme wuya da ji da bi zuwa gare ka wa alhikni bis salihin kuma ya ubangiji na ina roƙonka ka hada ni da bayi waɗanda suke na gari sune annabawa da siddiqai da shahidai kamar yadda ya faɗa wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin wash shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa نعم a daren juma'a to ba laifi ma ƙara bincika hadisin insha Allah wai game da karanta suratul mulk akwai littafi na musamman wanda ya tattaro dukkan wasu azkar kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya wallafa littafin sunan shi Jami'u Sahihil Azkar wanda duk galibin hadisan da suka zo akan addu'o'i waɗanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ya tankaɗe ya rauraye insha Allah kuma bincika mu gani ne ne ingancin wato ita wannan wannan hadisi na'am a eh eh
gidan kamar ana haya da kuma yin sauran tarurruka yana iya yi ba ne
wai misali gidajen haya ana iya kimanta su a kudda musu zakka idan shekara ta yi da irin kamar misali karurka da mutum ya saya a matsayin kadara lokacin da ya bukaci kudi ya saida ya yi bukatun shi duk abin da ake kiran shi kadara abin da ka saya ka tanade shi kai katihu lokacin da ka bukaci kudi ka saida ka yi bukatunka ka wannan ba sa cikin zakka in lokacin zakka ya ba a kimanta su hakanan gidaje waɗanda suke na haya hakanan motoci na haya ko babura na haya ko wani kamfani wanda yake sarrafa wasu abubuwa ba maganar a yi masa kima a shekara cewa a fitan masa da zakka sai dai kudin da aka karba na haya in sun ajiyu sun shekare sun kai gwargwadon zakka to dole a fitan musu da zakka amma ko miliyan ɗaya kake karba kudin haya na gida in dai ka karba kashewa kake kudaden ba su ajiyu ba idan aka shekara babu abin da ya ajiyu babu maganar zakka a kanka an gane ku don haka kenan wannan ba sa cikin urudut tijara in aka ce urudut tijara wato shine ma'u idda minal mali wato litijarati wa ribihi duk abin da aka tanada na dukiya domin a yi kasuwa a ci riba to wannan shi akwai zakka a cikin shi shine ake kira urudut tijara amma su irin gidajen haya an gina ne saboda a ringa karɓar kuɗaɗe na haya ba na sayarwa ba ne ba karika da ka saya wannan kayi katihu ne ka ajiye saboda zuwa wani lokaci in ka buƙaci kuɗi ka nan kimar su ta hau ka saida amma in na kasuwa ne ka saya wanda yau ma in ka ga riba saidawa za ka yi to in lokacin zakka ya yi dole kowane kare sai ka yi masa kuɗi kowane gida sai ka yi masa kuɗi haka motoci da mutum yake saya na kasuwa na sayarwa wanda yau ma in ka ga mai saya sai da mashi za ka yi to wani in lokacin zakka ya yi ba su sayi ba kowanne sai an yi masa kima ka hada da kudin da yake aljihun ka gama ka jimilce ka fitar masa da zakka na'am kamar mi na'am wai kamar yadda shahidi na fagen daga wanda yana daga cikin karamci shida kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi ingantacce daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa ana ɗauke masa tambaya ta kabari mutumin da ya mutu a cikin hali na alloba ko kuma mu ce sauran shahidai waɗanda ake kiransu shuhada'u da akhira shahidai na lahira su ma ana ɗauke musu tambaya ta kabari a'a wanda ake ɗauke ma tambaya ta kabari mutumin da ya mutu a ranar jumu'a ko a daren jumu'a an gane ko su waɗannan suna da ladan shahada a gobe kiyama sun sha bamban da shuhada'ud duniya ta ɓangaren shi shahidi na duniya ba a yi masa wanka ba a yi masa sallah da jinin shi da tufafin shi ake binne shi amma su shuhada ula akhira su akan yi musu wanka a yi musu sallah a yi musu likkafani kuma a wannan a yi musu likkafani an gane ko su a lahira ne suke da ladan shahidai wanda kusan su kusan ashirin ne wanda kamar yadda hadisai suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan guda ashirin ne waɗanda ake kiransu kenan shuhada ula akira shi shahidi na duniya shine wanda ya mutu a fagen daga wanda yana daga cikin karamcin da Allah ya masa shine ba a yi masa tambaya ta kabari haka kenan mutumin da ya mutu a daren juma'a in aka ce daren juma'a kenan rana alhamis bayan fadawar rana saboda shi dare yana farawa ne daga fadawar rana ba yinin alhamis ba in aka ce daren juma'a kenan daga fadawar rana duk mutumin da ya mutu har a kai ketowar alfijir to ya samu wannan fadala haka daga ketowar alfijir har a kai lokacin da rana za ta fada a ranar juma'a duk wanda ya mutu a cikin wannan yinin shi ma Allah ya dauke masa tambayoyi na kabari na'am amma ko sai yanzu ake amsa ta gida in ta shekara wa zai wani zakka
wai misali kamar mutum ya zo zai shiga gidanka haya sai ka ce a kai ba za ka sa shi ba sai ya kawo wasu kudade ajiya wanda ake kiransu kosiyon kenan kamar misali ya ba da miliyan ɗaya a aji kenan ran da zai fita daga gida kenan ga kudin shi wanda wannan kudi kenan kamar matsayin garanti ne kenan in ya ci ma ga ta hanyar da za ka hudda kudinka wayan suka shekare wane ne zai hudda zakka kai ba dukiyarka ba ne ba ta wancan ne shi wanda ya kawo ajiya kudin shi ne an gane ko kudin shi ne kenan in sun shekare dole zai lissafa da waɗancan kudade da suke hannun shi sannan ya hudda musu zakka saboda kudin shi ne ya bada ajiya a matsayin kamar shingina ce darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul jihad wasiyar wato littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen jihadi mun tsaya ƙarshen wato babi na 91 wanda bayani ya gabata a kansa babi ne wanda malam ya yi shi game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na rangwame game da sanya tufafi na alhariri musamman a cikin yaƙi saboda wata illa kamar yadda malam ya zo mana da wato hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi rangwame ga Abdurrahman dan Auf da shi da Az-Zubair ibn al-Awwam game da sanya wato tufafi na alhariri min hikatin kanat bihima wato saboda wata rashin lafiya da take tare da su wanda jiki yake kaikai yana kuraje maza Allah sallallahu alaihi kamar bazuwa take za Allah ya musu rangwamin cewa sukan iya sanya tufafi na alharimi shine anan malam ya zo da wannan hadisi babi ya zo da wannan hadisi saboda ana cikin kitabun al-jihad kuma wannan ahali ne wanda yake na yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya musu wannan rangwami dan haka dai kar mu manta bayani ya gabata wato shi alhariri tufafi ne wanda yake tsadadde wanda babu wani tufafi mai tsada sama da tufafi na alhariyar mata muminai Allah ya halatta musu sanya shi a wannan rayuwa ta duniya amma maza muminai Allah ya haramta musu sanya irin wannan tufafi sai a makoma lahira a gidan aljanna Allah ya tanade shi ga muminai maza kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana da zinare da alhariri haramun ne ga mazan wannan al'umma amma halak ne ga matansu don haka su muminai tufafinsu ne wanda Allah ya tanada musu a gidan aljanna Allah ya tufatar da mushi kamar yadda yake faɗa inna Allah yudkhilu allazina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir haka a cikin suratu fatir ya sake maimaitawa haka a can cikin suratul insan wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira zamu tashi babe na gaba qala abu abdullahi muhammad bin isma'il al-bukhari rahimahullah babu ma yuzkaru fi sikin قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله هو الدراوردي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب هو الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يخز منها ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري وزاد فألقى السكين malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da aka ambata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fisikin wato game da lamarin wuka idan aka ce asikin wato ita ce karamar wuka irin wadda ake yanke-yanke a cikin gida an gane ko ita ce sikin akwai wadda ta ɗanɗara ta irin wadda za ka ga larabawa musamman neman da waɗanda suke yankin nan suna ɗaura ta a nan ita kuma hanjar ake kiranta saboda ita ta wuce matsayin wuka wadda ake yanke-yanke da ita wuka ce amma ba ta da tsawo sosai ita hanjar ake kiranta gana a sikin wuka irin wadda ake yanke-yanke a gida ake yanka albasa ake yanka nama da abin da ya kama da haka jam'un shine sakaki shine nan yayi babe wanda ke bayani game da abin da aka ambata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi sikin wato game da wuka shine anan malam ya zo da hadisin Amr ibn Umayya al-Damri Allah ya kara masa yadda na faɗa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallama ya akulu min katifin yace tabbas yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ci wato game da naman karfata an gane ko idan aka ce katif ita ce kenan karfata allon kafaɗa nan shine ake kira katif saboda kasancewar a nama na dabba karamar dabba gaba ɗaya babu naman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi so naman da ya fi ƙayatar da shi sama da wato naman karfata shine anan wato shi wannan sahabi yake cewa tabbas na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya akulu min katife wato yana ci daga naman karfata ya huzzu minha manzon Allah yana tisgar nama thumma du'iya ila salati an gane ko ya huzzu minha ma'ana manzon Allah yana tisgar naman yana yanka yana ci shine yace thumma du'iya ila salati sannan sai aka yi kira zuwa ga sallah ma'ana aka yi kiran sallah fa salla manzon Allah ya yi sallah walam ya tawadda wato manzon Allah bai koma sake arwalla ba wanda wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da suka shafe hadisan da suka zo a farko na cewa duk wanda ya ci abincin da aka ɗora akan wuta to dole sai ya sake arwalla. a farkon musulunci haka ne ko soyayyen gari ko kunu ka sha to sai ka sake a walla to amma daga baya maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya daina sake arwalla a sababin cin abin da aka tura akan wuta shine anan yace thumma du'iya ila salati sannan sai aka kiraye shi zuwa sallah fa salla manzon Allah ya je yayi sallah walam ya tawadda manzon Allah bai sake arwalla ba malam ya zo da wani sanadi na abul yaman daga shu'aib daga al'imamu zuhri a cikin riwayarsa akwai ziyada shine ya ce fa'alka sikki maza Allah sai ya jefar da wukar ya tafi ya yi sallah ba tare da ya sake arwalla ba malam ya zo da wannan hadisi kuma ya yi wannan babe saboda ita ma dai wuka wadda ake yanke-yanke makami ce an gane ku duk abin da za a iya kiran shi makami to wannan za a iya tanadar shi a fita fagen daga da shi da haka ai za ka ga mayaki duk abin da ya tanada kan wani mashi kan wani takobi kan wata kibiya baya rasa wata ir karamar wuka a jikin shi saboda ita ma akwai ranarta shine a nan malam ya zo da wannan hadisi wadda wanda yake bayani kenan game da wuka wanda ita ma makami ce daga cikin makamman yaƙi don haka malam ya zo da wannan hadisi kenan a cikin wannan babe wanda kuma kar mu manta ya gabata dai tun a can cikin kitabu sala shine anan yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya akulu min katifi wato yana ci yana cin naman karfata ya huzzu ya huzzu minha wato manzon Allah yana yankar naman ko kace yana tisga thumma du'iya ila salati sannan aka yi kira aka kiraye shi zuwa sallah ma'ana aka sanar da shi cewa lokacin sallah yayi manzon Allah ya ji ko kuma aka yi kiran sallah fa sallah manzon Allah ya ji sallah walam ya tawabba wato bai koma sake arwalla ba wanda kenan wannan ya nuna cewa wancan hukunci an shafe shi wanda wannan da shine wasu malamai suke kafa hujja waɗanda musamman malaman malikiya da wasu nakan cewa naman raƙumi baya warware arwalla cin naman raƙumi saboda sun sanya shi a cikin jimillar waɗannan hadisai suka ce ai daman farko cin abin da aka ɗura ne a kan wuta ake sake arwalla an gane ku don haka suka sanya cewa shi ma naman raƙumi baya warware arwalla in ka koma nan kusa cikin ashimawi mai yake cewa wala bi akali lahamil jazuri to amma akwai hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan suna cikin sahihu muslim waɗanda suke tabbatar da duk wanda ya ci naman raƙumi to dole sai ya sake arwalla hadisin Jabir ibn Samura Allah ya kara masa yadda shine yake cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace masa ya rasulullahi shin mun sake arwalla idan mun ci naman kankanan dabobi manzon Allah ya ce masa in shi ita in kaso ya ce ya rasulallahi shin mun sake arwalla idan mun ci naman raƙumi maza Allah ya ce na'am kwarai to don haka waɗannan hadisai suna tabbatar da cin naman raƙumi yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke warware arwalla babu ma ƙila fi kitalin rum قال حدثنا إسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن أمير بن الأسود الأنسي حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو نازل في ساحة همس وهو في بناء له ومعه أم حرام رضي الله عنها قال أمير فحدثتنا أم حرام رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا قالت, رضي قالت أم حرام رضي الله عنها قلت يا رسول الله أنا فيهم قال أنت فيهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم فقلت أنا فيهم يا رسول الله قال لا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na fagala ta yakar wato rumawa wanda rumawa kabila ce daga cikin ajam wanda kuma kasancewar ita daula ta rumawa tana daga cikin manyan dauloli a zamanin maza Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke masu faɗa a shi a duniya wanda dauloli ne guda biyu a wannan lokaci daula ta rum da daula ta faris wanda kuma suna hamayya da juna wanda kowace tana jin karfin wato makamman yaƙi da mayaka kamar dai misali a lokacinmu a yau da za a ce rasha da amerika to haka matsayin ita daula ta rum da ita daula ta farisa suke a wancan lokaci wanda kuma tsakaninsu duk lokaci zuwa lokaci sukan gwamza yaƙi wanda su rumawa kiristoci ne su kuma farisawa maguzawa ne don haka sura ta musamman Allah ya saukar suratun rum amma in aka ce rome karka fahimci cewa rome ta yau wannan kafital kin itali ba ita ba ake ne an gane ko tare da cewa malamai suna faɗa cewa daular da ake kira romania su ne kenan rumawa to shine anan malam yayi babi wanda ke bayani game da abin da aka faɗa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fadala ta yakar wato rumawa wanda kenan sarakunan su sune ake kiransu kayasir shine kamar yadda zai zo a cikin hadisin shine malam ya zo mana da hadisin umair ibn al-aswad al-ansi shine yake ba da labarin cewa ya je gun ubada ibn samit allah ya kara masa yadda a lokacin nan wato ya sauka a birnin hims an gane ko idan aka ce saha shine balbali kenan fili shine ya ce annahu wa huwa nazilun fi sahati hims wato ya sauka a birnin hims wa huwa fi bina illahu wato yana cikin wani gininsa da ya yi wa ma'ahu ummu haram a lokacin nan tare da matar shi ummu haram Allah ya kara mata yadda umair sai yake cewa fa haddathatna ummu haram yace da muka je gidan na ubada ibn samit matar shi ummu haram sai take ba mu labarin abinda ta rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hadisi annaha sami'ati nabiyya sallallahu alaihi wasallama yaqulu ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa awwalu jayshin min ummati yakzuna al-bahr wato farkon runduna daga cikin al'ummata waɗanda za su yi yaƙi na ruwa manzan Allah ya ce kada aujabu tabbas sun cancanta ma kansu shiga aljanna ma'ana sun zo da wani aiki aikin da zai zame musu sababin shiga aljanna shine ya ce kada aujabu aljanna ma'ana sun cancanta ma kansu shiga aljanna a sababin wannan yaki da suka yi wanda wannan kwa ya kasance ne a zamanin usman ibn affan Allah ya kara masa yadda saboda kasancewar an buɗe birnin sham a zamanin umar allah ya ƙara masa yadda wanda tun zamanin abubakar allah ya ƙara masa yadda ya tura mayaka domin a je a ƙwato birnin sham daga hannun rumawa saboda rumawa su suka yi kane-kane a cikin biladu sham wanda ya aka ce biladu sham a wancan lokaci da palestine da suriya da urdun da kuma lubnan kenan da palestine da jordani da siri da kuma liban waɗannan su ne ake kiransu biladusha to a wancan lokaci a hannun rumawa suke to a lokacin abubakar allah ƙara masa yadda shi ya tura runduna ta musamman domin a je a yaƙe su wanda rundunar tun manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana raye shi ya shirya rundunar ta usama ibn zaid sai rashin lafiya ta kwantar da musan Allah sallallahu alaihi wasallam ciwon da ba a tashi ba to abubakar sai ya tura wannan runduna a ƙarƙashin jagorancin usama ibn zaid aka je aka buɗa kinan biladus sham sauran garuruwan da ba a kwato ba a zamanin umar da ya zaman to khalifa ya ci gaba da yaki sai da ya kwato waɗannan garuruwa suka dawo ƙarƙashin daula ta musulunci to haka a zamanin usman sai ya kasance su rumawa wato sukan kawo farmaki na yaƙi nan cikin biladu sham amma ta hanyar jiragen ruwa da suke da shi na yaƙi a lokacin nan shi kuma mu'awiya allah ya ƙara masa yadda shi ne gwamna a birnin sham ta ɓangaren usman allah ya ƙara masa yadda shi ya naɗa shi a matsayin gwamna a birnin sham to a lokacin nan sai ya aika ma usman allah ya kara masa yadda takarda yana neman a bashi izinin kera jirgin yaƙi na ruwa domin su ringa toshe hare-haren da su rumawa suke kawowa to bayan usman allah ya kara masa yadda ya ɗan samu kai kawo a bashi izini ko kar a bashi a ƙarshe ya bashi izinin cewa ana iya yi mu'awiya allah ya kara masa yadda shi ya shirya wannan jirgin yaƙi na ruwa kuma aka hau aka tafi yaƙi a ƙarƙashin kuma jagorancin ɗan shezid to shine a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa awwalu jaishin min ummati farkon runduna wato ta daga cikin al'umma ta yagzunal bahar waɗanda za su yi yaƙin ruwa kenan yaƙi na teku maza Allah ya ce kada aujabu tabbas sun cancanta ma kansu wato shiga aljanna a sababin wannan aiki da suka yi sakamakon su ita ce aljanna ummu haram Allah ya kara mata yadda take faɗa ta ce qultu ya rasulullah ana fihim na ce ya manzan Allah shin ina cikin su su waɗannan runduna qala sai yace anti fihim maza Allah yace kina cikin su ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم sannan manzan Allah sai ya koma faɗa ya ce awwalu jaishin min ummati ya na madinata kaisar kina wannan shine wanda aka yi a ƙarƙashin jagorancin ɗan mu'awiya wato shine yazid kenan ya ƙarshi wannan kaisar ɗin birnin shi kenan inda hedikwata kin shi inda shi inda sarautar take wanda shi kuma lokacin nan a himskin ne shine yace awwalu jaishin min ummati farkon runduna daga cikin al'umma ta yagzuna madinata kaisar wanda za su yaki wato birnin kaisar wanda shi kaisar lakabi ne ga duk wanda ya mallaki kenan daula ta rumawa shine ake kira kaisar kamar yadda sarkin farisa shi kuma ake kiran shi da sunan kisra kamar yadda duk wanda ya mallaki masar ake kiran shi da sunan fir'aun to haka su ma sunan sarautar su ce kenan duk wanda ya zama sarki sunan shi kaisar shine yace farkon runduna daga cikin al'umma ta yakzuna madinata kaisar waɗanda za su yaƙi birnin kaisar maza Allah yace maghfurur lahum ababan gafarta ma ne gaba ɗayan zunubansu abun Allah subhanahu wataala maghfurur lahum Allah ya yi musu gafara fa qultu sai nace ana fihim ya rasulullah ya manzan Allah ina cikinsu ƙalala manzan Allah ya ce a baki a cikinsu saboda shi wannan yaƙi ya biyo bayan wancan wanda shi kuma na farkon ita umu haram karmu manta hadisi ya gabata da ita aka je yaƙi bayan an dawo daga yaƙi an sauka daga kan teku ta hau dabbar da ta hau raƙunta Allah ya kaddara ta faɗo take yanke ta mutu wanda kar mu manta shi duk mutumin da ya tafi fagen ya fita fagen daga da zuwan shi da dawowar shi ko rashin lafiya ko menene inda ya sabbaba masa mutuwa to shahidi sunan shi to shine anan kenan malam ya zo mana da wannan hadisi domin ya nuna mana fadala wato ta yakar rumawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wannan kuma ya kasance ne a zamanin Usman Allah ya kara masa yadda kenan duk waɗannan jama'a ta muminai waɗanda suka yi wannan yaƙi yaƙi na farko wannan kenan sun cancanta ma kansu shiga aljanna ma'ana Allah ya wajabta musu shiga aljanna a sababin wannan aikin da suka yi su kuma waɗanda suka yaƙi wannan kuma birni na shi kaisar kin an gane ko tunda da aka toshe shi na farkon kenan hare-haren da suke kawowa ne aka tsallaka aka je aka yaƙe su har ya kai aka je aka yaƙi daular birnin nasu helikwata aka kwato wannan aka ci su da yaƙi to su ne maza Allah ya ce su kuma an gafarta musu to daman ita gafara ita ce abin da mumini yake kai kawo a rayuwarsa domin duk wanda ya samu gafara ta ubangiji makomar shi aljanna wanda kuma su waɗancan na farkon tuntuna Allah ya cancanta musu aljanna don haka ita a nan da ta ce ya rasulallahi ina cikinsu maza Allah ya ce a'a ita tuntuni tana cikin na farkon wannan na biyu ba da ita ba kai domin tuntuni Allah ya karɓi rayuwarta wanda wannan kuma alama ce daga cikin alamomin annabta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda abin da zai zo a gaba ne yake ba da labari gaya har ma yake tabbatar mata cewa ke kina cikinsu na biyun kuma yace ke baki a cikinsu wanda sanin haka yana kasancewa ne ta hanyar wahayi باب قتال اليهود قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني النافع هو مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول يا, يا عبد الله هذا يهودي وراءه فاقتله قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حد قال أخبرنا جرير عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da cewa musulmi nan gaba wato za su yaƙi yahudawa su fatattake su shine anan malam ya zo mana da hadisin abdullahi ibn umar Allah ya ƙara musu yadda na faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tuqatiluna yahuda manzon Allah ya ce ku musulmi wato za ku yaƙi yahudawa wannan yana magana da sahabbansa amma ba su ba ana maganar waɗanda za su zo bayan su saboda abin ba a lokacin shi bane kenan nan gaba ne zai wakana don haka kenan duk wanda kuka yi tarayya da shi a bangaren aƙida da bangaren abin da ya shahi addini to in aka masa magana da kai kana cikin wannan magana da aka yi tunda nan anan yana magana ne da sahabbansa yace tuqatilu na yahuda yace za ku yaki yahudawa kenan ku kusuwa kenan ku musulmi kenan domin duk inda musulmi yake dan uwan musulmi shine yace tuqatilu na yahuda lalle ne za ku yaki yahudawa maza Allah yace hatta yaktabi a ahaduhum wara alhajar har sai an kai ɗaya daga cikin yahudu wato yana laɓewa a bayan wani dutse duk wanda kaga yana neman malaba kenan musiba ta yi musiba shine yace hatta yaktabi a ahaduhum wara alhajar wato har sai ɗayan su su yahudawa ya kai yana ɓoyewa a bayan dutse fa yaqulu dutse da kansa zai yi magana Allah zai bashi izinin faɗa ya faɗa dutsen zai ce ya abdullahi ya kai bawon Allah an gane ko yana kira musulmi dutsen zai kirayi musulmi ya ce ya abdullahi ya kai bawon Allah haza yahudiyun wara'ahu faqatul dutsen zai ce ga ba yahudi a baya na zo ka kashe shi ga ba yahudi a baya na zo ka kashe shi a wannan riwaya ta biyu hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa la taqumu sa'atu kiyama ba za ta tabbata ba hatta tuqatilul yahuda ku musulmi manzon Allah yace sai kun yaki yahudawa hatta yaqula al-hajar wara'ahu al-yahudi har sai dutsi ya kai yana faɗa cewa gaba yahudi a bayansa yace ya musulmi ya kai musulmi haza yahudiyun wara'i wannan ba yahudi ne a bayana faƙatulhu zo ka kashe shi sai ya kai dutse da kanshi zai yi magana ya ce ya kai musulmi zo gaba yahudi a bayana zo kashe shi wanda riwaya da take cikin sahihu muslim hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda maza Allah yake cewa la taqumu sa'atu yake cewa hatta yuqatila al-muslimuna al-yahuda fayaqtuluhum حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر أو الشجر فيقول الحجر أو الشجر يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله يأتي إلا الغرقة فإنها من شجرة اليهود maza Allah yake cewa kiyama ba za ta tabbata ba sai musulmi sun yaƙi yahudawa kuma sun fatattake su sun gama da su maza Allah yake cewa har sai ya kai ba Yahudi na laɓewa bayan dutse ko kuma icci dutse ko itaciya za ta faɗa ta ce ya kai musulmi zo ga ba yahude baya na zo kashe shi maza Allah ya ce sai itaciya ɗaya ɗaya ita ce itaciyar da ake kiranta garkat ita ce kaɗai ba za ta yi magana ba idan ba yahude ya laɓe a bayanta maza Allah ya ce fa inna hamin shajaratul yahudi domin ita garkat tana daga cikin itacen yahudawa ma'ana itacen da yahudawa suka fi so domin ita ba ta magana ba za ta yi magana ba ta ce zo ga musulmi baya zo ga ba yahude baya na kashe shi shine wani dan uwa ba falastini da muka zauna da shi yace babu itacen da yahudawa suke dasawa a yankin su a yau sama da wannan itaciya ta garkar saboda abinda sun tabbata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa gaskiya ne kuma sai ya wakana kenan tun yanzu malabar da suke nema kenan wanda kuma wannan duka baya amfani baya amfani kamar yadda manzon Allah ya faɗa sai an fatattake su sai an ƙare da su kuma wannan haka ne tabbas ne don haka kenan duk makaman da za su mallaka da duk abubuwan da suke na yaƙar musulunci da raunana shi da yi masa zagon ƙasa ba zai hana zartar da wannan alkawali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi wanda kuma wannan hallo alama ce daga cikin alamomi na alkiyama lokacin yana zuwa nan gaba lokacin da musulmi za su yaƙi yahudu shi ne a nan wato malam ya zo da wannan hadisi wato domin ya nuna mana wato shi ne fagala ta wannan tun da shi ma wannan jihadi ne wanda yake mai zaman kansa domin yaƙar makiyan allah ne waɗanda suke masu hannun ruwa gudu kuma wannan hadisi yana ƙara fa'idantar da mu cewa musulunci wato addini ne wanda Allah ya yi alƙawarin ɗurewarsa sai ya dangana da alkiyama duk yaƙar da ake masa da zagon ƙasar da ake masa bayan da za a yi abin ne musulunci sai ya dangana da alkiyama wanda daman yana daga cikin alamomi manya na alkiyama shine bullar dajjal dajjal zai zo wanda in ya zo yana da mabiya zage-zagen shi waɗanda suke bin shi ‘yan rekiya rundunar shi yahudawan asubahan dubu saba'in kamar yadda mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa yahudawan asubahan su ne mabiyan wato dajjal wanda asubahan ita ce iran a yau wannan yanki to yahudawan wannan yanki dubu saba'in su ne mabiyan wato dajjal wanda in suka zo gaba ɗaya annabi isa alaihi salam da muminai za su yaƙe su wanda a nan babu lud a nan ne annabi isa alaihi salam za su haɗe da dajjal a nan ne dajjal zai narke yadda dalma take narkewa idan an saka ta cikin wuta wanda a wannan yakin za a fatattaki yahudawa sai an ƙare da su shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labari wanda kuma wannan hallo yana ƙara tabbatar mana girman kudura ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, abinda a ɗabi'ance baya magana Ubangiji ta'ala zai sanya shi ya magana. Kaga yau don ka shekara kana ma dutse magana ba zai shi ba, kuma dutse ba zai yi magana, amma ga lokacin da Allah zai ba shi ikon yin magana kuma ya yi magana. Babu kitali Turk, قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم أنه قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتئلون نعال الشعر وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما إراب الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة مطرقة قال حدثني سعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج أنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك سجار الأعين خمر الوجوه zulfal unuf ka anna wujuhahumul majanul muqarraqa ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yakar wato su ne turk idan aka ce turk karka fahimci turkiya ta yau ba su bane ba su turk su ne ake kiransu magul an gane ko magul wanda yankin da suke a yau wato yankin da suke a yau yawa garuruwan su inda suke a yau kenan suna can kasar da ake kiranta turkistan a turkistan suke kenan nan wato gabacin kurasan zuwa kuma yammacin birnin Sh- wannan wannan shin kenan yammacin sin suke sannan kuma suna arewacin hind an gane ko arewacin hind kenan ita turkistan ita ce kasarsu a nan suke wannan su waɗanda maza Allah sallallahu Alaihi wasallama yake ba da labarin su turkikin suna ake kiransu turk magul an gane ko turk magul shi ne a nan maza Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne malin ya zo da hadisin amurbin taglib Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min ashirati sa'a lalle wato yana daga cikin alamomi na alkiyama an tuqatilu qauman yanta iluna ni'ala sha'r manzon Allah ya ce ku musulmi za ku yaki wasu jama'a waɗanda suke sanya takalma waɗanda suke na gashi an gane ko galibin takalman su wato gashi ne takalma ne waɗanda suke na gashi sai ya ce wa inna min ashirati sa'a yana daga cikin alamomi na alkiyama an tuqatilu qauman irabal wujuhi maza Allah ya ce za ku yaƙi wasu jama'a masu faɗin fuska sai ya ce ka anna wujuhahumul majanul muqarraqa wato fuskokinsu maza Allah ya ce ka ce garkuwa ce wadda aka sanya mata kirki an gane ko garkuwa ce wadda aka sanya mata kirgi haka suke wannan wannan huskar su take kenan huskar su haka yanda ka san kamar faifai haka take shine yace ka anna wujuhahumul majan lafazin almajan jam'i ne na mijan garkuwa maza Allah yace fuskokin su kaman garkuwa suke wadda take wato an sanya mata kirgi wanda kasancewar fuskar yadda ka san kamar faifai haka take amma kuma kumatunsu wato sun ɗan taso shi ne a wannan riwaya ta biyu maza Allah ya ƙara siffanta su yake cewa la ta ƙomu sa'a ƙiyama ba za ta tabbata ba hatta tuƙatilu turk maza Allah ya ce sai kun yaƙi wato su ne turkawa su ne kenan magul turk magul wanda asalin wannan suna kamar yadda malamai suka yi bayani inda suka samu wannan suna lokacin da domin 'ya'yan ammi ne na ya juje wa majuji wanda su kuma suna daga cikin 'ya'yan wato shine wannan wannan yafus dan annabi nuhu suna daga cikin jikokin shi wanda lokacin da su ya juje wa majuji sun riga sun tafi zulkarnain ya zo ya yi wannan katanga wadda ya sha makance tsakaninsu da waɗannan wanda suka kai kukan cewa suna yi musu ɓanna kenan su kuma an bar su a nan shi yasa ake ce musu a turk amma asali magul ake kiransu duk da cewa akwai ƙasa mai suna maguli a yau ko a ita a ita ce switzerland a magoliya wajen ina take ita to duka dai wani yanki ne can wanda bangaren wajen china yake yammacin china yake kuma yana arewacin hind turgistan dai ita ce kasarsu a yau wanda in ka kalli mutanen su galibi fuskarsu a wannan take yadda ka san faifai haka take shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace sigaral a'yun maza Allah yace suna da kankanan idanu kumral wujuhi kuma masu jajayen fuskoki ne an gane ko sifar su ta biyu fuskar su jajjawur ce zulfal unuf maza Allah yace kuma suna da kankanan hanci ma'ana karan hancinsu bai da tsawo hancin gajere ne sannan kuma yana a dakushe yake haka sai ya ce ka anna wujuha humul majanul mutaraka mutaraka ko kuma a wata riwaya mutaraka fuskokinsu manzan Allah ya ce tamkar garkuwa wadda take abin sanya ma kirgi an gane haka fuskarsu take wanda in ka koma cikin hadisai ingantattu daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama waɗanda suka yi bayani game da sifofin ya ajuja wa majuj sifar su ɗaya da waɗannan mutanen ya ce wa la ta sa'atu hatta tuƙatilu ƙauman ni'alahumu sha'ar manzan Allah ya ce kiyama ba za ta tabbata ba manzan Allah ya ce sai kun yaƙi wasu jama'a wanda takalmansu manzan Allah ya ce gashi takalmansu na gashi ne to su ne dai waɗannan turk waɗanda ake kiransu magul wanda kasancewar sun yi barna wadda take mai yawa sun yaƙi musulmi matuƙa wanda har ma a wani hadisi ingantacce maza Allah sallallahu alaihi wasallam wato yake faɗa ga jama'a ta muminai kamar yadda abdullahi ibn buraida ya rawaito daga mahaifinsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana ina zaune a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai muka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ummati yasuquha qaumun iradul awjuhi sigarul a'yun ka anna wujuhahum alhajib manzon Allah yace lalle al'ummata wasu jama'a masu faɗin fuska masu kankanan idanu wanda fuskar su manzan Allah ya ce kamar garkuwa take haka za su kora al'umma ta sai da manzan Allah ya faɗa so uku ya ce hatta yulhi kohun bi jaziratul arab sai sun riskar da su ga jaziratul arab duk kenan waɗanda suke larabawan gabas ta tsakiya gaba ɗaya waɗannan sai sun yaƙe su sai sun kai sun haɗa su da jaziratul arab ma'ana makka da madina sauransu sai yake cewa an masabiqatul ula yaki na farko da za su yi yace fa yanju man hariba minhum duk wanda ya guje musu manzon Allah yace zai tsira wa amma saniya hari na biyu da za su kawo fa ya haliku ba'dun wa yanju ba wasu daga cikin jama'a ta za su hallaka wasu kuma za su samu tsira yace wa amma salisa yace amma na ukun ya ce hari na uku da za su kawo fayas ɗalimuna kulluhun man baƙiya minhu duk wanda ya rage daga cikin jama'a ta musulmi gaba ɗayansu za su girbe su za su girbe su gaba ɗaya ƙalu sai sahabbai suka ce ya nabi Allahi manhum su wane ne ya manzan Allah sai yake cewa humu turk su ne turk magul kenan ƙala sai ya ce amma wallazi nafsi biyadihi ya ce kusan da cewa ina rantsuwa da ubangijin da mallakar rayuwata ke hannunsa maza Allah ya ce la yarbi kunna khuyulahum ila sawari masajidil musulmi dawakansu za su daure su a jikin gimshikan masallatai na musulmi wanda hari na uku da suka kai wanda ba su rage kowa ba birnin bagadadi ne a lokacin tatar da ya shiga wanda shi daman tatar daga cikin magulni su ne suka kawo hari wanda suka kashe sarkin suka yanka duk wani malami sai da suka yanka shi mace da ciki ake farda cikinta a hudu jinjirin shi ma a kashe wanda suka kwashe littattafan musulmi gaba daya aka zuba su a cikin teku sai da aka yi gada littattafan ake takawa daga wannan gaba zuwa waccan gaba sai da ya kai ruwan teku ya canza saboda taddawa ta jikin littattafan da malamai suka rubuta duk anan littattafan da malamai suka rubuta na musulunci da yawa littattafai sai dai kaji sunan littafi a cikin wani amma yana cikin littattafan da suka hallaka wanda barnar da suka yi ba a taba ma duniyar musulmi barna irin wannan to wannan shine hari na uku wanda manzon Allah yake faɗa yake cewa wanda in suka zo to duk wanda suka tarar da shi gaba ɗaya sai sun kashe ba wanda zai tsira haka suka kashe jini sai da ya ringa gudana akan tituna ƙorama ta jini a birnin Baghdad wanda a wancan lokaci babu wani birni inda ilimi yake taka rawar a zo a gani sama da Baghdad wanda duk wasu manyan malamai a nan suke to gaba ɗaya sai da suka zo suka hallakar da kowa suka hallakar da komai to shi ne a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai sun kai suna ɗaure dawakansu wato a jikin gimshikan masallatai wato na musulmi sannan bayan haka bayan wani lokaci aka samu wani daga cikin shugabanni na musulunci ya yaƙe su wanda a ƙarshe shine wanda yakin da aka wanda ake kiran shi wannan ainu jalut ainu jalut wanda a nan ne aka karya rundunar tasu Allah ya ba musulmi galaba daga baya a kansu wanda tarihi ne wanda yake mai tsawo akwai hadisai ingantattu akan wannan mas'ala ta yakar wato su turk waɗanda ake kiransu magul waɗanda su 'ya'yan ammi ne kenan na yajuji wa majuji mabarnata ne mutane ne waɗanda babu imani tare da su mace da ciki za a tsaga cikin a hudojin jirin shi ma kuma a yanka shi wal iyazu billahi to shine annabi Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin cewa lalle yana daga cikin alamomin alkiyama an tuƙatilu ƙauman za ku yaƙi wasu jama'a yanta ilona ne ala sha'ar maza Allah ya ce mutane ne waɗanda suke sanya takalmi wanda yake na gashi kenan alamar su ta farko kenan takalman su kenan takalma ne waɗanda suke na gashi wanda a wata riwaya rigunan da suke sanyawa kuma hallo riguna ne waɗanda suke na gashi sai ya ce wa inna min ashirati sa'a yana daga cikin alamomin alkiyama an tuqatilu qauman manzo Allah ya ce za ku yaki wasu jama'a iradul wujuhi manzo Allah ya ce masu fadin fuska an gane ku suna da fadin fuska wanda kenan alamar ya juju ma juju kamar yanda haka sifar su haka manzo Allah ya siffanta su kenan makwabta ne dai na cana amma ba 'yan cana bane ka anna wujuhahum almajanul mubarraka maza Allah ya ce huskokinsu ka ce garkuwa ce wadda take abin sanya ma kirki kenan anan manzon Allah yana kamanta huskokinsu da garkuwa kenan yadda ka san kamar faifai haka huskar take ba huska bace ba wadda take da tsawo haka a huska ce ron ce haka sannan kenan a riwaya ta biyu kamar yadda muka karanta manzon Allah ya ƙara siffanta mana su ya ce la taqumu sa'atu hatta tuqatilu turk kiyama ba za ta tabbata ba sai kun yaƙi kenan turk sune magul sigar al'ayun manzon Allah ya ce masu kankanin idanu an gane ko kaga a wacce riwayar kenan babu wannan sifa amma a wannan sifa sai muka ƙara samun ɗaya daga cikin sifofin su kenan suna da kankanin idanu sannan sifa ta biyu manzo Allah ya ce humral wuju masu jajayen fuskoki an gane ko fuskokin su jajjawur ne yanda ka san kamar jini haka suke jajjawa wannan jar fuska gare su kenan su ba farare bane jajaye ne sannan zulfal gunu manzo Allah ya ce suna da kankanan hanci ma'ana ba su da karan hanci hancinan su kankanan hanci gare su sannan kuma hanci wato ya dan dakushe haka ya dan dakushe kamar yadda yake cikin wata riwaya kenan hancin bayya da karen hanci gajeren hanci ne karamin hanci ne amma kuma hallo faɗi gare shi a dakushe yake sannan ya ce ka anna wujuhahumul majanul mubarraka maza Allah ya ce ka ce huskokinsu kenan garkuwa ce wadda aka sa mata girki sai ya ce wala taqumu sa'a wato iyama ba za ta tabbata ba hatta tuqatilu qauman ni'aluhum ash-sha'r maza Allah yace sai kun yaki wasu jama'a takalman su maza Allah yace gashi takalman su gashi nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك